بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba sha biyu ga watan takwas shaban kenan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan muna cikin kitabu fadail sahaba inda za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da sittin da hudu da ɗari biyar da sittin da uku da sittin da biyu muka zaya za mu tashi da sittin da uku ko akan babu mai faga ile ɗalha wa zubai shi za mu tashi ba sani ba ko na ku da sittin da hudu ne amma dai ni ana ɗari biyar da sittin da uku a wannan masallaci mai albarka na Hudaifa ibn Liman da ke kundila jinda albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana mali yake babu min fada'il dalha babu ne da zai magana wato dangane da wani abu daga falalar talha wa zubair bin al-awwam da zubair ibn al-awwam radiyallahu anhuma الحديث 1563 حديث من لما تدعو إلى تدريب يد 63 عن ألعى وسعد عن كربون لألعى ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص لمك وفي أبايا أنا أبي عثمان عن كربون لأبي عثمان قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ba wanda suka yi raguwa tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba ba tilkal aji ba ba tilkal ayyam a wani tashi na waɗannan kwanakin allati qatala fihi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda annabi ya yi yaki a waɗannan kwanakin shine muka ce yakin Uhud gairu talha wa sa'd in ba talha da sa'd bin abi waqas saboda Allah ya jarrabu mu ne a ranar kusan duk sun gudu har wasu sun tafi suna yaɗa cewa ai annabi ya bar duniya domin sun je da guri ya harbice kuma suka ga fuskar annabi na zubar da jini domin haƙorin sa biyu na gaba ya kari kusa ta huda masa kai to wannan abin ya sa har jini yana ɗibarsa sannan ji mafi yawanci tafin da suke gurin sun koma sun gudu sun yi hanyar madina wasu na ta yada cewa annabi ya bar duniya har wata mata ta fito ta ga ana ta shigowa madina ita ma ɗanta ya ce mijinta ya ce ta ce me ya faru ne daga kowa ya dawo dukan kowa yana kuka suka ce ya annabi ya bar duniya ya ce ta ce kuma me za ku dawo ku mana ce ai me ya bar duniya kuma ku koma mijinta bai yana ta ba ba kanta ya tafi amma ba wanda zai tambaya ya halin da annabi yake sai aka ce ai ya ba duk sai to ba ma bukatar hukuma kisa wani daga cikin sahabbai kafin da musulunta da ya koma ai abin da ya gaya wa yan uwansa kafirai kenan abu sufyan ma ya yi irin wannan magana ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi al'ali muhammadin muhammadin ban taɓa ganin wasu da suke ƙaunar wani ba yanayin da sahaba annabi suke ƙauna annabi Muhammad haka yake saboda haka Allah ya jarrabe shi ya gwada shi kuma ya ga da gaske shi to bayan da suke ragowa wannan mutum goma sha biyu sai ina laha da ta'a wannan an faɗa ma wasu da gaske ne ma'an da sha ina laha da ake magana a kan to sai ce ana hadisi ma wato an samu wannan ne ɗaya daga cikin zantuttukan sun suka fara da kansu shi ne an hadisi ne ba daga cikin irin zantuttukan zancen hadisin da suka kawo na me za mu koya gargajin hadisi wasu bai tsalaha radiyallahu anhu bi kaunihi dabba an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani lantana saboda kasancewa ya ba annabi kariya na biyu jawazu tahdi bil mawaqif al musrifa fi hayat al insan ya halatta ka ba da labarin wasu abubuwa wasu wurare wasu al'amura da suka faru masu daraja a rayuwarka ka iya tuno wani abu ka bada labari a kan wani abu mai daraja na uku ko su dala bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam daukakuwar dala da addu'ar da annabi ya yi na hudu ke ja'atu dala radiyallahu anhu gwarzantaka ta dala Allah ya kara masa yadda kun ga ai saboda kare annabi sai da hannun sa ɗaya jini ana harbo makamai yana karewa sai da hannun sa ɗaya jini har yana jira annabi annabi zai dago ya tsaya ya rasulullah kar ka dago kan wani abu ya same ka sun kare jiki da su sa duka harbin da ake yi wa an musu yawa amma sun ki bari a kan na biyar jillatu hubbi sahaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin kaunar sahabbai ga annabi kira da mun da Allah tabbata da ni ba wai inda annabi yake ba a aljanna inda sahabbai suke dama ka san ana annabi yake to ko ya sahabbai aka ce ka je inda suke sai dai kawai Allah ya ba alfarma domin su kaga rayuwar su gaba ɗaya ta addini suke duk wannan jarhuliyar da wannan shashancin ba su san cewa gaba ɗaya rayuwar sa bai gaya ma za a yi da suka musulunta da yadda yadda suka ba annabi kariya ba annabi ya bar duniya da yadda suka ci gaba da bawa addini kariya har Allah ya karbe su duk wani sahabi ka zo karanta ya ta take yi baka taɓa jin wata rayuwarsa na cewa ya yi shekara goma yana aikin banki ya wannan ya koma aikin kamfani ba ruwansu da wannan kawai rayuwar su addini suke wa shi za ko a kiyama in samu mu ya fi tsawo na ja ba da wannan misali sai ya fi tsawo domin in aka ce komai da kai sai an ba tambaya a kansa idan sai na abokan yanzu zai awa goma kai sai ka yi shekara goma kwarai kuwa domin kowane irin bangare a addini tambayoyin da wani shekara sittin da uku kawai yayi a duniya shekarar ta nawa a addini kai shekarar ta nawa a duniya a cikin addini aka haife mu da iyayenmu da kakannin da mu da yayin da kalli da a addini aka haife mu to ka lissafa daga balagar ka zuwa shekarun ka ne yanzu shekara nawa ne ya ninninka na sayar da abokan din da yi mijin ba ne to ka gani sabon ya gudo ballantana kuɗin da ka tara da akawun akawun ɗan jadi shi bai da shi na wuce guda ɗaya ne kama ji ne ya zo ma kwaso su yake duka ya bayar duka ka ga da bambam sai da wata saba kai ko yanzu kana da akawun a jai kana da ji a tax kana da ji a zanis kana da ji a ga nan wajen biyar ma wani ma ya fa haka ga wuce da tsaron gidan kowa da akwai ko mani wani to wannan shi ne alhadisu alif wa hamsu mi'a wa arba'a wa sittun hadisi na dubu ɗaya da biyar da sittin da hudu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب waje ne ba kawo min labarin waɗancan mutanen yahudawan banu kainuka waje ne kawo min labarin ɗan mata da suka haɗe kai suna sun su kai wa annaba hari bayan fatawa maka waye zai je kawo min labarin kana zubai zubai da jirin awa da yake ana gani ثم قال النبي يقوم تنبيه من يأتيني بخبر القوم waye zai je kamun labarin waɗancan mutanen ya kawo shi da ma'arifa saboda an san su kana zubair zubair bin al-awwam ya kuma cewa ana gani ya rasulullah fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna li kulli nabiyyin hawariyan kowane annabi yana da hawariyawa masu taimakon sa kenan shi ne zai muke yan ta kike nasa wanda a kan tafi dai abin da za shi ne hawariyu wa hawariyu lawa mace majin ɗan ta kike lawa shi ne zubairu zai na awwa kowane annabi kaga annabi ita mun bi a karatun mu na karshen suwar tattace ko يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل هم تبعي ولادك حكي ذات كشي النبي إذا Akun ga akwai yanke kifin annabi da su goma sha biyu, yake yanzu nan za a zo kace wane ne zai karanta, ya yadda ne addu'a Allah ya wani sufar ta irin tawa, amma an shigo za a kashe shi sai dai aljanna ta tabbata gare shi wani matashi ya daga hannu annaba ne za su kula ya kuma tambaya matashin ne kuma daga hannu sai annabi so yake dattin da ya daga hannu wani datti da ake wanda ya gaji ya ga yau masu shekaru da yawa domin su tafi aljanna kawai su huta amma kun san ai annabi yayi gaskiya da da kuɗi da rayuwa in kana tsara shekaru ƙara san su kai illa ma rahimahullah sai wanda Allah ya tsare kawai an gane ko yawa sai zubair bin awam mace da shi ne yan take da na annabi alaihi salatu wasalam ma yukhadhu min alhadith kira mu kai hadisi rahmatu rasul sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi jin ka annabi alaihi salatu wasalam ga sahabbansa idh lam yuhaddith shakhsan bi ainihi jidda annabi ya tantance wani mutum akan kansa ba an gani abin nufi bai zo ya kallo wani tambaya kawai na biyu fadilatul zubair wa fawzi bi hadha al-laqab fadilatul zubair bin al-awwam da kuma wato rabautarsa da wannan lakabin da annabi ya kira shi hawariyu hadhihi al-umma kowane annabi yana da hawariyawa yake to kai ne ba hawariye nawa الحديث 1555 حديث من لمبا تدبو ايه تريد هذا السفين بسيارة عن الزبير عن قبول الزبير بن العوام عن عبد الله بن الزبير ده أنسى عبد الله بن الزبير في الزبير بن العوام ده ما أي كنت على أقل زبير بن العوام بن الخويلي بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ana ma duniya da Abu Abdullah da wadansa Abdullahi ibn Zubair mahaifiyarsa ko matarsa ita ce Safiya binti Abdul Muttalib oke ma mahaifiyarsa kai mahaifiyar Zubairu Safiya binti Abdul Muttalib ita ce kuma gwaggwan annabi alaihi salatu wasalam wanda take uwa ne uba ne da wa hamza ko tawwa saboda haka kare shi dan gogo annabi alaihi salatu wasalam sannan dan dan uwan Khadija ne Khadija bin Kuwait sannan ya aure Asma'u yan sayyidina Abubakar eh sannan ya musulunta tun yana shekara goma sha biyar wasu ma ba da yake ce bai kai haka bai musulunta har malaman sira ke cewa ya musulunta ne ko bayan sharatin bayan da yana abubakar ya musulunta da kwanaki kaɗan shi za a kace shi ne na hudu ko na biyar a shiga musulunci na hudu ko na biyar shi zubairin yin awwa sannan ya yi jira zuwa habasha da shi aka da shi aka yi jira zuwa madina shi ne wanda ya fara zare takobi don kare addinin Allah Zubairu ba shi ya fara zara ta ce dan yana cikin kamar yana cikin al'asharatul mubashiruna ko yawa al-mashhud lahum bil janna yana ciki da shi aka yi yakin jamal yana cikin tawagar sai na kamar da aka sani abin da zai faru ya faru ya bar duniya shekara ta ɗari ta talatin da shida bayan hijira yana da shekara saba'in da wato sittin da shida ko da bakwai shi ne zubar da bin awa to shi ne yake kunti yau mala hazar na kasance ranar da aka gwadalo yu'intu ana wa umar bin abi salama bin nisa wane mutum an sanya mu ni da Umar dan Abu Talaba a cikin mata wannan Umar da Abu Talaba din kuma Ibn Abdul Asad al-Qurashi shi ba Qurashi ne al-Makhzumi ana cewa Abu Hafs Abu Lani jira annabi jira da an da Allah tabbata a gare shi ne wanda annabi yace ya kulam sallillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika an kawo abun da ya rawa hannun hagu ya sa irin abin da yara suke yana ci sannan kuma yana cin gaban wasu sai annabi ce kai kaga abin da iyayen mu ke da ce wai yaro ai yaro ne sai mutum ya rasa liriya ce ai yaro ne sai annabi baya haka yana ganin shi kai eh yace shirya hannunka sai ne bismillah sannan ka ci gaban ka haka ya gaya maka shi da kansa da ya girma ya rawaito a jikin haka ake yi amma a rika cewa wai ai yaro ne kaza kaza kaza yaran musamman ne yanzu ba irin da da bane yaran yanzu abubuwan da zai za su baka mamaki saboda haka a nuna musu daidai shi ma wannan an an haife shi ne a shekara ta biyu bayan hijira a can habata amma a habata dan lokacin da annabi ya duniya shekara ta tara kan abdullahi ibn zubair din ne eh kan da ne shi ma yana cikin tawaga sayyidina ali sayyidina ali ya dora shi ya taba waki mukami a farisa da bahrain ya rasu kuma lokacin kilafar Abdulmalik ibn Marwan shekara ta tamanin da uku kenan bayan hijira to shi ne Umar bin Abi Salam ya ce ba nazartu sai na duba bai da ana bin Zubair ala farasi ana haka kawai sai na hango Zubair bin Lawam akan dokin sa ya tsari da ila bani Qurayza yana kai kogo wato a tsakankanin banu ƙwararra mallafin ya sau biyu ya kai ya komo sau biyu an kalatan ko uku falin ma da jati da ya dawo kulki sai na ya abati ya abba ya kai babana ra'ayi suka tattali guda zan ka kana kai komo kali ya awo halla ra'ayi da ni ya bunai a kin ka gani ya kai dana kullu na'am nake yi kale ki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ne ya kasance kale yake man ya ji bani qurban ya ji bani qurai ba qurai ba waye zai ji gurin bani qurai da fa ya ce ni bi khabari ya leko mun su ya kawo mun labarin waye yace banda lafi ni kuma na tafi falamma raja'atu jama'a ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abawai da na dawo annabi ali da abin sunan saboda murna sai da ya haɗa mun iyayen da biyu shine ne baka ne yake gida ka abi wa ummi da mahaifiyata da mahaifi ina su zama fanta gare ka babbar daraja kaga yanzu muka tambaye ka a sabai zuwa annabi ya taba gaya mun biya sa'ad bin abi wa kasa baya lokacin da yake harbawa yanzu kana da na biyu shine wa zubair bin al-awwam to haka ake tattara abubuwa wane mutum ba yi wata zumin alhari da za mu koya a ƙarƙashin hadisin hirsu ne bane ala abi rasmat sigari sun yi kwaɗayin ta ga mahaifinsa duk da ƙananan shekarunsa sai da ya rika kwaɗayin abin da ya abbanta yana yi shi za ka ce duk abin da kake yi na alheri kakka ɓoye wa 'ya'yanka farai kuwa ku tafi masallaci tare ku tafi karatu tare ba wani da so kake aljanna ma ka rike hannun ka ci gaba yawa in dai wanda zai rike hannun ɗansa tafi kallon ban bai ji kunya ba bai kamata wanda zai ji gurin Allah ya ji kunya ba bai kamata ba ko za a yi ban ko da abin na jin wani suna tattaunawa yana cewa yau akwai wasan Real Madrid da Man City. Lokacin ne dai ban ji faɗa ba, amma dai tattauna suke kuma da ɗan cikin sa. To ka kai ne za ka ji kunya. Ai ba za ka ji kunya ba. To wannan shi ne. Na biyu hada hadith dalilun ala imkani sabbi sabi wa tamyizi. wannan hadisin dalili ne da yake nuni akan karfin hadda karamin yaro fare kuwa in yaran da suna garana kowa za su gane language sa da yadda yake canjin abubuwa akwai abubuwan da da yawa halal ne amma saboda yara sai ka hakura sai ba sa ne sai wajen da kai ba al'adar ka ba ko su sai yau wato irin wani abubuwan yaran mu ne yanzu ba irin da daban sai an ji ayi kar garin neman jira a rasa ido na bakwai babu ba za yi da abi a wai da tilin jara babu da yake magana akan falaloli na abu a wai da ibn jara ba ne mutum الحديث ألف وخمسمائة وستة وستون حديث من لما تدعوه تريد أن تستم لشد أنا نسين مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا السماني يتي أنه سيادة من شاء الله ثبت عليه يأتي إن لكل أمة أمينة قوة الأمة تنا da amintaccenta kun ga irin maganar da muka yi akan sayyidina Ali ne wannan shi yake nuna cewa Abu Ubaida ne kadai amintacce a sahabbai sauran ba amintattu ba ne a wata lamba ce kamar yadda da aka ce ga wani abu da tuta ga wani mutum da yake san Allah da wannan sa Allah da wannan ke san sa baya nuna sauran ba ba sa so yawa wa inna amin aminana lallai mu amintaccen mu ayyatu al'umma ya ku wannan al'ummar abu ubaida ta bin jarrah shine abu ubaida ibn jarrah dai sababu lurud da hadisi sababu lurud ai yana da hadisi ne da Hudayfa bin Yaman za mu kai shi nan gaba kan ya rawaito sai kawo shi da dini amma hadisin dogo shi ne wata rana atin da sayyid wasu mutane ne daga mutanen Najran wafdin Najran waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi bayanin da su wata Ali Imran da Allah madaukakin sarki ya ayatul mubahala ko da ya ji ayatul mubahala ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تكفي آية مباهلة سنن تكيلا القرآن آية فتونا فتو da tsinin wa ala tsinin wa mai karya ita ce ayatul mubahala fa qul ja'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nawtahim shine tsinin wa sannan ya ala tsinin wa mai karya fa nada Allah anaka la ya'lam alal kadi sannan mu tsine wa wakare shi a fito na fito ki so da haka su wayannan mutum biyu sai suka dawo idan da Allah ya saukar da ayar mubahalar kamar ku shirye wakilai bari su zo su za su zo a maimakon sauran daga cikin wafin najira suka to gurin annabi alaihi salatu wassalam suka ce mun zo mubahala mun zo a cikin ne ne Allah da ƙarfin hali to kun wannan tsaye da cikin su har sun ga yadda yake ka yace na rantsa da Allah la in kana nabiyan bala anna yace in har annabin Allah ne muka wannan shi ne dole ya ga yadda yace la nufle yace ba za mu taba rabauta ba yace ba fa mu kai ne yace har zuriyar mutum ke ga uku wallahi haka yace a yau la nufle nahnu sai yace wala atibuna min ba'dina yace da mu da zuriyar da zamu ta haifa bayan mu sun shiga uku sun ƙarya muku kawai sai suke taron da sai sai ya rasu da kaza wato mu nani kama da alkana da abin da ka roƙe mu za mu baka kawai ka tura mu ka turo mana amintaccen da kai gare mu je abin da aka yi alƙawari a baki ya kawo da kun ji dalili amintacce suka roƙa a tura wanda an tura kuma ai ko ba wannan to jira annabi alaihi salatu wasallam yake kowace al'umma tana da amintaccenta na mu an amintaccen shine Abu Ubaida ibn Jarrah to kaga bari kara muku dalilin ilimi kara muku wani darasi abun wato irzani da annabi ya tura a karatun mu na umda ne ina da ya tura Abdullahi bin Rawaha da aka bawa Yahudawa gadin Khaibar in za ku tuna ne wannan magana kwanan nan da aka ba su kula da Khaibar cewa za su rika daukar rabi in sun yi noma su ba annabi rabi ai idan ya je ko Allah ya ba shi lissafi da yayin da dado zai ce wannan buhu 100 ne sai ka dai jira su ba shi cin hanci ina so in kawo mana wani ne a kan irin wa'ancan maganganun za a ba shi hanci suka ce za mu baka kaza buhu da ne zai ce cewa na wai buhu 60 ne kawai su kuma su dauka ma buhu a jirin su bai ko kudin buhu a jirin ya kalle shi ya ce kai yake na rantsa da Allah duk duniya ba waɗanda na fi tsana a duniya sama da ku Yahudawa yake kuma ba wanda nake so a duniya sama da annabin da ya aiko ni yake amma wannan ba zai hana ni muku adalci ba saboda da abin da na gani jiran jiran gira maka da kanka da ce jihada qamati samawati wal ard kika ce mallan ce da Allah da wannan adalcin saboda kasa ta tsaya shi ma ba hujjaje bane yawa to kai kawai wani matsayi ne da ake dauka a bawa wasu kamar lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya magana ne akan cewa akwai mutum dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ranar alkiyama kawai za a ce zo ka wuce ya kake ganin an kaje guri ana ta cikin da ka zo aka ce ka wuce wanda irin daɗi kake ji to wannan da ya zo ranar alkiyama ba cikin ba road block kawai wucewa ne Fito da haka sai wa ukaji da gurin sai ce ya rasulullahi ja'alni minhu ka sanya ni a cikin su sai annabi Ali da ta zama ne sai an ta minhu kana cikin su ba wani ya miƙe yace ya rasulullah saurani yace sabaka ka biha o kanka yace o ko guda ɗaya ne yanzu dai o kanka ya riga ka amma kun ga an bari cewa akwai wasu dubu saba'in kaga ba shi kai bane yawwa a yanzu yawan ta mutum ɗaya ce shi ke nan ba shi yake nuna kowa bai da kiredit biyar ba mutum ɗaya ne aka turo da bitanci nasa kuma shi ya samu nan gaban mu aka kuma turowa mutum goma sai masu biyar biyar din su kuma zuwa shi ta aka ba kofar dubu da bai din nan mu ma shi ne aka ce Allahumma ja'alna minhum Allah ya sa mu ne amma ba da kwalitin zuba a gaba kuma allazina la yarquna wa la yastarquna wa la yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun yawa a ana wannan da addu'a auna za ka yi gani tsakanin da Allah kana nan eh ji wannan ba wata addu'a da za ka yi don ba annabi ne ya ce ma zo ka tabo ba yanzu auna za ka yi kan an ba ka nan ne mota over yawa annabi ya ba da kwana wato me yake kira ka'idodin condition cewa sai wanda criteria ko ya ba da ita cewa su ne waɗanda ko ba su da lafiya ko neman magani ba su ji Allah ya warkar da su ni dai na san ba haka nake ba yawwa yawwa ni dai na san Allah nan gurin dai gurin sai Allah ba da nada sai ni wani gurin saboda haka ba ka neman wannan ba ka nema ai ma tawai ko ciwon kai ko ciwon ciki kwanciya kake kace Allah kuma ba mun mako bane na cewa ba za ka kashe kuɗi ba ko za a gonda ba zai ji asibiti wani saboda kar ya kashe kuɗi ba haka ba ba shi ba wannan yana da kuɗin da komai kawai ya yi zubar Allah ya warkar da shi eh to ka ga wannan gurin ai sai manya eh sai dai addu'a sai da baba wa yake sai ai kai idan ne wa albarka amma dai guri ne mai wahala sha'ani na'am ba da shi ai da ba zan ta raji ka zo ka rika wayo na shi ga ku ciki na ba wannan magana ba eh kawai dai ne wani lokacin ma ba take ba za ta ga mata ba kai lafiya ba eh babu shadi ai ya taba ganin wani a masallaci ya tage magana wa a ce maka ma kidan da na ciwo sai bari kowa kun san yawanci masu bara sai kowa ya tafi cikin suna nan sai a jira har wanda suke na gula sai ka gama sai kun tare gaba ɗaya shi ma zai ce na ƙarshe yana mutuwa shi ma sai aka mutane sai da kowa ya rade zai kira shi shi wannan zo shi yau shi kake kiyon gidan yadda rana kaza yake to Allah rana ka ƙara masallaci ya ba da mafaka yake ka san tun yanzu wannan idan na na dama ba na gani da shi yake na rantsa da Allah ko ba ta ta ba ta sani ba to ka ji manya ka ji irin sunan yace sai da babu guri ya mata take yace sai da babu guri yace Allah za ka kawo an ka tsara masallaci to kaga wannan ai zai zu manya to ji to da rijin mu zai bantan ya kawo kaga an yi magana ma yi sanu min hadith man qabatin azima li abi ubayda bin al-jarrah matsayi babba ga abu ubayda nabi hikmatin nabi li yada'i rajula al-munasib fil makan al-munasib ko gani hikimar annabi da yake sanya kowa sai ka kalle shi in kuna tare da mutane kowa ka kalla aiki a yan ta yanzu abu ya taso a kowanne za ka tura kafin sai ya fi delivery akwai wanda kuma wani ne kaza ne ya taso ba wancan din za ka tura ba kaza za ka tura to annaba haka yake division of labor kowa ya san me yake dacewa ne sai turai to shi ne abin da annabi ya na uku sai ce habu sahabati ba zo mu ne ba yadda sabai ke san junan kaga wanda ya rawaito hadisin nan zai ba tabi da yaman ne me yasa ya rawaito saboda yana so ya gaya ma girma da martabar Abu Ubaida ba ba sai aka gaya wa amma sai da ya faɗa kuma wannan shi yake nuna ba hasada wada wada kaza kaza ne ka faɗa ko ba wanda yana so ya je maka idan ka ce ba alaji ka ce alaji wani dan cikin da ba alaji wani zo sai ji dadi ko ya zama American da ka ce da kawani zo kenan shi yake nuna cewa baka da ciwon hasada wannan masaba da Allah ya ba mutum kawai baki a bar masa kayan sa to sai a zauna lafiya kowa an kai haka sai ka ka zauna lafiya baka da wata damuwa yawa to sai ce na hudu irzu sahabatul kiram wa rabbatihim fi nail sifa al mazkura wa hiya al amana kun ji sahabbai duk kwaɗayin suke kowa ya samu wannan zuba ta amana a ce wani ayi amana ne kai kokari a jeje ka da wannan amma kun ji yanzu ne wata ce ta zama ba kuwa ko ko jiya wani mun yi waya in je da Allah ya sa shi a addu'a wani ya zo ya shige shi ya ta a yi magaranto ya ce ta wasu irin kuɗaɗe da shi ma bai da shi wallahi ya ce yanzu kuma ba ma a jin turiyarsa wallahi na san shi mutumin kirki ne wani lokacin sai kai ta mamakin wasu abubuwa ya ce wallahi malam kuɗin nan ba ni da su ban da mai kama da su ya ce ni ne magaranto ya ce yanzu gaba ɗaya ma kuma labarin da nake ji ma ba wato bayan ya dauke din ba ma a jin da yake kuma da wasu dagon din baban da namu ai wannan akwai daji hankali eh kuma ma ko da an ganci yace banda su yace akwai wasu ma waɗanda su ma neman su suke ruwa a jabi kagerin wanda ai da tashi hankali shine ba wuce ce wa ka tunanin bana nan su ke kenan Allah ka kiyaye Allah ya sa mu gama lafiya shi sa ba ba kowa ni Allah ya sani a zuri ce ba kudin idan na ranka karo kai da kudi ni yanzu ba kowa yake burge ni ba Allah ko kallon ka nake yawa Allah ya zo Allah ya sa mu gama lafiya na'am eh an uzaifa radiyallahu anhu ma qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران كنت كو shine bai labarin da na bayar amma shi ma gajere kawo annabi ya ga wafir da jiran yace la awa atanna ya ni alaikum zan aiko muku lalle zan turo muku da yani amina haqqan haqqa amini cewa amintacce cikakken amintacce fa ajraba ashabuhu annabi da faɗan wannan kalmar sahabbai kowa sai ya dago kai yana da dago kai don a kira saboda kalma amintacce ai babba ce mai amana annabi sai kai ne amana ne kowa zai rika haka kai da dago kai wai dan a gano shi fa ba ta aba ubayda bin jarra sai annabi ya ce abu ubayda zu wata kila ji ko dago kan ma bai ba kira san ke ba dai shi ke babu fadail wal hasan wal husayn kun ga wani abun mamaki da na ta dubawa da ba da yanzu yanzu al'ajaratul mubashiruna bil janna mutum nawa muke na ba a yau daga fara fasar sahabban guda nawa takwas ba mutum biyu ba kawo wa dawa ba abdurrahman bin awf dawa da sai barakallahu fi sayyid bin zaid su kada ne ba mu kullura kawai sai ya faɗo fadailul hasan wal husayn da ba kuma zai ce duka sahabbai ba idan kai ya kawo ma duka goma kawai yanzu dai bari dan su ma sauran da aka zo aikin da sai a kawo hadisi dai dai da ba sai ra baka labari duka ba in so kace ka ji ayatu sahaba to ka koma ne sahaba fi tarihi sahaba ka koma jiyar alamin nubala ka koma haka da jirin da dawai da yawa da sahabbai shi dai kawai a kura zai ma da a kwancin da ke amma yan kokari a goma da ya kawo mana kafa to sai ga al-Hasan wal Hussein in in din da bawo ke ce cewa in yi amma asali daban daban suke al-Hasan ya ji mun sai da shekara ɗaya na da bayan ma ko ni kace ko ni ka aiko hon abu ne eh ko ni kace bayan biyu bane amma mu kun ga haka yi yanzu kafin ma a sa musu juna an san sunan duk da yanzu a zamanin sai ana canja a ce Fatima da Hawwa Hafsa da Hajara da ana yi to da ma ta ajali ba wani dalili da yake sai ka sa Al-Hasan wal Husayn kaji ba su ma daban-daban kaji ba to shi ne to su daban-daban suka zo Al-Hasan ya fara zuwa sana'ar Al-Husayn hadisi ne lamba ta 1568 ana bi hurairah radiyallahu anhu ad-dawsi an karo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda dalil ke karajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qa'ifatin nahar wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya fito a wani yanki na yini da rana ke a wani yanki na yini to me faru yace la yukallimu ni wa la ukallimu yace bai mun magana wani ba ban masa ba hatta hatta suka banu kainuka banu kainuka har sai da yaje kasuwar banu kainuka eh sai da yaje kasuwar banu kainuka fajalanta bi jina'i baiti fadi yana zuwa sai ya zauna a farfajiya a tsakar ɗakin na na faduwa shi ne bi tsakar ɗaki faƙarin yana zama sai ce a san maluka a san maluka mun yi wannan a zama ɗiɗi samma ismul makan guri mu ɗan samma ani samma ani guna ta kenan ko guna ne can a san maluka eh saboda haka dan karamin yaron nan yana nan shine duka alwaladu sabi karamin yaron nan yana nan kuwa ka zo gida ka dan tambayi ya wato dan yaron gida sai annabi da yazo da yake to ina yaron gidan ne yake ina dan jaririn nan ina dan matin gurin nan kamar da dai ba hauke yake yauwa na dan matin gurin nan yake fa haba tasbi shay'an sai ta tsare wani abu ya tsare ta tsare shi ta neman wani abu abu wa yare yake ka san abin da ba abin da uwa ba da su irin kadan kadan ɗanta ba a gire ba sai ta rike ta kin tsaye tunda annabi ya kira shi yana neman sa sai take kin tsaye wa zanantu annaha talbasu tikhaban abu wa yare yake ina tsammanin tana daura mata shihaban bis ina abin nan da ake sa abu ke sa wa yara saboda sun bidi to tun a tun suna rike amma su sai a rasa wa sai a tace ta turare kamar da nassin ko da wani zari haka aka daura da kanki yadda ko yayi sun bidi akan wannan abun zai zauna shi ne dai wanda na zamani ke amfani da bis a daura a wuya to wannan shi shine shine wannan sihaban din ba laya bace ko wani abu aw tu gasiluhu ko kuma tana wanki cikin sai kaga dai abin da uwa take a cikin da yaro a sai sa mata rai saboda yaro mai tsafta yana da shiga rai sai ga ana daukar sa kowa amma in yayi dan da mazo da shi ba mai daukar sa yawa ko da ya dora gana babansa ba matsar da shi yake shi balle jira ko za ga yana shi za ba gyara yaran nan bakara shi to kuje sai zo zo zo ki dauki da kaza haka za ka ga an kirawo yayyan za ku sun zo sun yi gaba da eh abin ya ba a wani lokacin ba na bambas bane na barkin kin gudu ne da majina wani lokacin وجاء يشد wane mutum to ka ga irin yara kuma an ji da shi ga ya ce ko da gudu eh an sako shi ya tawo da gudu shi ma ya ji musamman idan yaron da ka zo ya san muryar ka kuma kana entertain din ka ko yaya ko ba ka ba shi komai da yana jin daɗi ka dauke shi a saka kewa za ka ka zo Allah Allah yake yana kokarin kwacewa ma yana kokarin shirya domin ya ji ka ana sako shi kwace shi ko da gudu gurin annabi alaihi salatu hatta ana kawo yana zuwa sai rungume annabi annabi ma ya rike wa qabbalahu ya tumbaci annabi ya tumbaci wa kana fi ji allahumma uhibbuhu allahumma ahbibhu allah rasul ka so haka wa hadid man yuhibbuhu ka so wanda yake san haka duk muna san sa amma abun mamaki ne yasa kullum sai a ce labbaik ya huce ni ba haka yake nuna ma bakira ce daura in kuka ce kake huce na haka to shi ma haka ai guba aka saba shi ma in kaje da haka kawai kawai saboda haka wannan shi ne saboda haka yadda kake kaunar al-Husaini ka zo al-Hasan domin dukkan su in ka ce dan ya ba da bani shi tsarewa shi ya fara zuwa ma haka kafin mu sai shi ma dan Fatima ne kawai zan zuciya ne shigo shi kenan ba ya sabu min al-hadith ma ne yake jawazu ilbasi al-adfar al-ghala'i halaccin wala ya ni da jina kajuba halaccin a kan yawa yara kanana wannan wato dukkan abin da zai kare shi ya tsara musu ya tare su daga datti yake ba mu tanzibul adfar wa tadilihim la fi ma inda lisan ahli fadli an so a ɗaukace yara a shirya musamman ma an za ta haɗu da mutane masu kima da daraja wasu babin na zafati mutlakan da so an so mutum ya zama mai tsafta saki ba kai na uku istibabu ba za ta fata sabi wa muda'abati rahmatan lahu an so ka rike wa yara wasa saboda shi yake nuna tausayi da jin kai ɗayan ka karka ɗaukar mun ji hadisin da muka wuce a baya na sai da shi sahabbai na wani yake babu tawadu a qara'u bin hali a tawadu ma ala tafali wa gairi an so ka rika kankan da kai tare da yara da wasu na karji du'a annabi liman yuhibbul hasan annabi ya addu'a ga mai san al-hasan عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه براء بن عازب يقول لا ذا النبي عليه الصلاة والسلام الحسن يرى كم كافته يقول يا دعاء اللهم إني أحبه فأحبه ألا أن كان حسن كما تقول وأنيمك باب فضائل زيد بن حارثة باب da magana akan falalar zaidu dan harisa wa Usama bin Zaid da shi da Usama ɗansa ɗan Zaid Ana Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ma anna Zaid bin Harisa lalle Zaid bin Harisa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balalan bawan Annabi kira da insha Allah tabbata gare shi wanda Annabi ya tabbani da shi ma kunna da'u illa Zaid bin Muhammad yake ba mu kasance muna kiran da wani suna wa face suna da Zaid dan Muhammad hatta nazar al-Qur'an har Qur'ani ya sauka cewa uyahu bi aba'ihim huwa aqsadu inda Allah da bai gurga kiran su da sunan iyayen su je ko adama adalci a gurin Allah wa in lam ta'lamu aba'ahum wa ikhwanukum fi din wa mawalikum in ma ku san iyayen su to yan uwanku ne a addini kuma wato mauloli ne maulan asfan ne na ku yawwa amin zai ayi da jiwa ita kullu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi ko amsik alayka zawjaka wa taqillaha wa tuqi kun ga kai da a ruji wannan ka banne shine Allah madaukakin sarki yake shi zai yi saki matar sama annabi ya aura domin a cikin ayat da ta yi haramci kan auren malamai an ce wa halailu abu na ikum alladina min aslabikum wannan je ke nuna laysa min aslabihi ko yawa domin ya auri matar ɗansa inda ɗansa ne na ciki ya haramu ne ya auri matarsa to sai aka dama wuce ma wannan aka ce ya auri matarsa ma da ya kaza amma kai yanzu ɗanka na cikin kan ya saki mata ba kai saka aure ta ba ba kai ta ba ko sun haihu ko ba ta haihu ba Sofi, an Abdullahi bin Umar kan ba a san Nabi sallallahu alaihi wasallam ba a san. Wata rana Annabi ya yi aiki, ya aika tawaga, aikin tawaga, wa ammara alaihi Usama bin Zaid. Sai yake komandan ku shi Usama bin Zaid. Fa da ana ba'dun nas fi imarati wasu daga cikin ke cewa ni yaro za a samu nan irin dai wannan maganganu na gefe har sai wanda za a samu nan sai yaro dan cikin irin wannan magana domin baban su ne abokin su dan cikin za a samu nan shine komanda irin wannan dai abun da mutane ba za rasa yawa fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake wato an tad'unu fi imarati faqad kuntum tad'ununa fi imarati abi min qawl uhud kun ta dukar jagorancinsa baban sa ma haka kuka rika dukar sa akan jagoranci min qawl tun da kan in tad'ununa fi imarati abi min qawl tun da kan wai mulla annabi yace na rantsi da Allah in kana la khaliqan lil imara ai kana da khaliqan lil imara abun nabi na rantsai da Allah wannan kuma ya dace da jagoranci shi ku samu wa in kana la min ahabbin nas ilayya kuma ku sani ya kasance cikin mafiya soyayyar mutane gare ni wa inna hadha la min ahabbin nas ilayya ba'da bayan baban nasa shi zai bin harisa kenan ya kasance cikin mafiya soyayyar gare ni kuma kansa ma bayan ya bar duniya shi ma kuma yana cikin mabiya su yiwa gari domin kun san mahaifin yana ci wanda aka yi zahada a yakin hukuta su uku abdullahi bin rawaha jafar bin abi talib sayyid bin harisa na ƙarshe babu fada'ila abdullahi bin jafar fadala abdullahi dan jafar bin hadisi ɗaya ne abdullahi bin jafar dan gidan jafar bin abi talib wanda na wuce ba mu misalin sa anan shine wanda yake da kyautar nan wanda na taɓa ba mu labarin sa ya je ya zauna a ne a wata gona yawa malam Muhammad ya tuni ya zauna a gona har wani gari ya shigo to shi eh ana Abdullahi bin Ja'far kala bin Zubair ibn Ja'far Abdullahi bin Zubair ya ce wa wato ibn Ja'far Abdullahi kenan Abdullahi da Abdullahi أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس لا تفيه تنوى lokacin da muka haɗu da wato manzo kira da abin Allah tabbata a gare shi da ni da kai da Abdullahi da Abbas kala na mu yace eh na tuno da tuno fa amana na wata rakata kun ji wani rabbi yace mu ya dauke mu kai ya kale ta za ka iya tunowa to wannan shine a gani din dan na dauka da ba za mu zo gaba ba already na yi mace saboda daga nan sai ya tsaya sai ya koma kan tarihin mata dan za mu shiga na na Khadija sannan mu je na na Aisha kuma na na Aisha da Fati ko mun fara ji har cikin azumi ba za mu kammala saboda akwai hadisi dogaye to yi za muka yanke cewa bari mu tsaya akan matan bayan sallah daga kan na na Khadija insha Allah ta'ala dama kuma yadda na faɗa kowane karatu yanzu za mu zuwa duk wanda muka zo gaba to za mu tsaya ko wannan mun zo gaba za mu tashi Allah ya ara mana rai ce bayan Ramadan za mu fara da kan na na Khadija ummul mu'minina da ya fara shi ya yi wayannan na na Khadija da na Aisha da na Fatima kuma ni an taba mata kamar uku hudu sai kuma ya ci gaba da yin maza zai dora amma dai anan za mu tsaya da kan iyayen mu ne za mu fara bayan sallah Allah ya ara mana lokaci ya ba mu rai da tsawon kwana mai amfani insha Allah ta'ala kago yanzu kun ga wannan shine na biyu mun rufe karatun zira mun rufe karatun Hudayfa bin Yaman a yau karatun mu na gobe shi ma yana nan da al'amal yawmi wal laila insha Allah ta'ala sannan karatun mu na umda ma ba mu zo gurin tsayawa ba na umdatul ahkam na asabar da kuma wani sabo da muka fara na na siyamu ramadan da muke yi a gidaya muna roƙo Allah ya cikin sarki ya sakawa kowa da alkhairi muna roƙo Allah da sunayen da tawawa da tsokan sama ɗaukaka dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana musulmi mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara idan ta mu taro Allah ka sa mu cika da kyau da imani da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna tawassuli da wannan karatu da muke yi Allah dan ki sarka dan kina yanka tawawa duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana kasar mu da take neman shiga wani yanayi Allah ka ta umma su matsaloli cikin ta umma su shiga ne Allah ka iya mana idan ba za su shiri ba Allah ka magance mana muna roƙon Allah da sunayen da tawa da tsohon ka maka kara magana da muke tinka Allah ka kara mana lafiya Allah ka ba mu ikon bauta ma a cikin wannan wata Allah ka sa mana cikin waɗanda za a danta a wata Allah ka yi kare mana abin da za mu tsawaye in ya wajen bauta maka muna roƙo Allah da sunayen su tawawa da tsohon da ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da sanda aure da ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen su tawawa ɗan uwanmu da ya yi da kanne da ƴaƴa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka ɗora su a hanya madidi muna roƙo Allah da sunayen su tawawa da tsohon da ɗaukaka akwai ƴan uwa da suka tole bai da muke ta karatuka da su bukatun su na alkhairi Allah ka biya mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yawaita mana irin su muna roƙon Allah da sunayen ta tawawa da su gogon ta masaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'a da ta alkhairi Allah ka biya mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وكان بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين